ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فاتقوا الله تعالى فإن من اتقاه وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم اعلموا رعاكم الله أن نعم الله أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تحصى عديدة لا تستقصى لا, لا تستقصى وإن من نعمه سبحانه تمكينه لعباده في الأرض وتهيئ وتهيئته لهم من أنواع الرزق وطيب الثمار ما ما يتق ما يقتاتون به ويتغذى به ويتغذى به أبدانهم ليتناولوا من الطيب المباح ويحمدوا ويحمدوا الرب الكريم ويشكروه على منه وفضله وعطائه قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون والواجب على المسلم في هذا الباب أن يعي هذه الحقيقة جيدا وأن يعلم أن الرب الكريم والرزاق المحسن سبحانه هيأ في الأرض وجوه المكاسب الطيبة وأنواع الأرزاق المباحة وهيأ لهم السبل يقول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين عباد الله فمهما طلب العبد الرزق في الدنيا فإنه مسؤول عنه يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن ماله عين اكتسب من أين اكتسبه وفيما أنفقه فيا أيها المسلم الراشد ويا أيها المؤمن الناصح انصح انصح لنفسك وأنت في هذه الحياة قبل الوقوف بين يدي الله جل وعلا وأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا فإنك والله مسؤول أمام الله جل وعلا وإن من نعمة الله على عباده معاشر المؤمنين أن هيأ لهم أنواع المكاسب الطيبة ووجوه الأرباح المباحة وجعل أمر الحل بينا وأمر الحرام بينا وتأمل فيما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول حمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله مآربه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب معاشر المؤمنين ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطريقة السديدة والمسلك الرشيد عند اشتباه الأمور والتباسها إلى ماذا يصل الإنسان وماذا يفعل فقال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فمن اتقى فمن اتقى الشبهات أي ابتعد عنها ولم يقارب ولم يقاربها فإنه بذلك يستبرئ لدينه أي فيما بينه وبين الله ويستبرئ لعرضه أي ما بينه وبين الناس أي يطلب البراءة لدينه وعرضه وبهذا يعلم معاشر المؤمنين أن طلب البراءة للعرض والدين إنما يكون باتقاء الشبهات والبعد عنها عباد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أبواب البر فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاكت الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa muna neman taimakonsa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu da kuma sharrin miyagun ayyukan mu muna shaida babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawan sa ne manzon sa ne tsira da amincin tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautawa har zuwa ranar sakamako ya ku bayan Allah mu kiyaye Allah mu tsare dokokin Allah dan duk wanda ya tsare dokokin Allah Allah madaukakin sarki zai kare shi zai tsare shi daga dukkan abin da yake jin tsoro a duniya da lafiya ya ku bayan Allah wannan khutba tamu tana magana dangane da abin da ya shafi hanyoyin nema na halaliya ya ku bayin Allah mu sani cewa yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da ya horewa ɗan adam hanyoyin nema da hanyoyin samu waɗanda ba su da iyaka ni'imomin Allah inda za mu ce za mu kirge su akwai kaza akwai kaza akwai kaza ba za mu iya kirgewa ba Allah da kansa ya faɗi cewa idan da za ku yi ƙoƙarin ƙididdige adadin yawan ni'imomin Allah ba za ku iya iyakance su ba ni'imomin Allah ba su da iyaka ba wanda zai ya ƙiddige su yana da gaske Allah ta'ala ya bai wa ɗan adam tamkini dama na zama a bayan ƙasa kuma ya bayya ya shimfiɗa masa arziki a cikin duniyan nan na ‘ya'yan itatuwa ne na dukkanin nau'in abin da ɗan adam zai ci ko ya sha ko ya sanya ko ya amfana da shi a rayuwarsa waɗannan ababe Allah ta'ala ne ya ba da shi a matsayin ni'imomi gare mu a sosin nahal Allah ta'ala ya ta bayanin ni'imomi iri-iri ƙarshe dai Allah ta'ala ma ya ce mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha lalle da za ku yi kokarin kididdige yawan ni'imomin Allah ba za ku iya iyakance su ba haka nan Allah ya bayyana a sofi Ibrahim a ƙarshe Allah ta'ala ce sai dai innal insana la zalumun kaffar dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan butulcewa Allah ne subhanahu ta'ala Allah ta'ala yake cewa wal qad makkannakum fil ardi haqiqa mun ba ku wurin zama a bayan ƙasa waja'alna lakum fiha ma'aisha mun sanya muku ababen da za ku dinga rayuwa da shi a wannan rayuwar taku sai dai qalilan ma tashkurun ku rike wannan qalilan ma tashkurun kadan ne daga cikin mutane suke yin godiya ashe ko Allah ya shimfida arziki ba kowa ne zai iya yin haƙuri ya danne zuciyarsa ya nemi wannan arzikin ta hanyar da Allah ta'ala ya halatta ba ba kowa ne zai iya haƙuƙurtar da kansa ya ga cewa duk abin da zai samu ta hanya ce ta halal ba ko kuma ya samu ta halal din amma wajen kashewa ba kowa ke ƙoƙarin kashewa ta hanyar halaliya ba ya ku bayan Allah bayan Allah ya faɗi wannan sai ya ce wa ilaihin nushur gare shi za a tattara ku a ranar alkiyama gare shi makoma take duk yadda ɗan adam ya gama rayuwa a duniya ya gama walan keluwansa zuwa ga wa zai koma zuwa ga Allah ashe ɗan adam ya gane wannan ya kamata ya yi wa kansa katanga daga dukkanin miyagun abubuwa waɗanda zai sanya a cikinsa ya zama arziki na halal to ya kai ɗan adam ka sani da abincinka da abin shanka da tufafinka da dukkanin abin da za ka sanya a jikinka a rayuwarka Allah subhanahu wataala ya riga ya kididdige yawan arzikin da zaka samu inda zaka yi hakuri kai ta nema ta hanyar halaliya ba za ka bar duniyan nan ba wani arzikin kai zamto ya raguwa wallahi duk arzikin da Allah ya rubuta maka sai ka cinye shi rankata kaf sannan kuma zuwa ga Allah ashe da zaka gane wannan sai kai hakuri ka nema ta hanyar halal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika Jibril ya zo yayi busa a cikin raina cewa babu wata rai da za ta mutu ta koma ga Allah sai bayan ta cinye dukkanin yawan arzikin da Allah ya riga ya rubuta mata a rayuwa da haka sai manzo Allah yake cewa ku ji tsoron Allah ku ciyayi Allah ku kyautata a wajen nema kada jinkirin zuwan arziki ku je da manzon Allah ya faɗa kada jinkirin zuwan arziki ya sa ku dinga neman wannan arzikin ta hanyar da Allah ta'ala ya haramta domin abin da ke wurin Allah ba a samun shi ta hanyar saba masa ana samun sa ne kawai ta hanyar biyayya da kuma da'a ga Allah galibi dan adam abin da ke sa shi yake gaggawa saboda tsarin halitta su kenan game da Allah ya ce khuliqal insanu min ajal an halicci dan adam ne a cikin gaggawa muna gaggawa muna sauri muna son wai mu samu kuɗi da wuri muna son mu samu arziki da wuri a'a akwai wanda Allah ke jinkirtan masa da arzikinsa akwai wanda kuma Allah ke gaggauto masa da arzikinsa kowa da irin tsarin da Allah ta'ala ya aje masa a rayuwarsa ranar alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa bawa ba zai gushe ba a gaba ga Allah a wannan ranan in ka tashi daga kabarinka ko kafa ɗaya ba za ka iya ɗagawa ba sai Allah ya ma tambaya game da abubuwa guda hudu. Abu na farko za a tambaye ka game da ƙuruciyanka, yaya ka ƙarar da wannan ƙuruciyar da Allah ya yi maka. Rayuwarka da Allah ya baka gaba ɗaya tambaya ta biyu, ya ka ƙarar da rayuwanka. Tambaya ta uku za a tambaye ka game da iliminka wani aiki ka yi da shi. Tambaya ta hudu za a tambaye ka game da dukiyarka ta wace hanya ka samu sannan ta wace hanya ka kashe. idan ɗan adam ya san wannan ashe ya kamata ya zama shiryayye duk wani musulmi ne wa kansa nasiha ya kamata ya dinga waiwaye zuwa ga wannan abin ba kawai ka tara abin duniyan ba a'a manzon Allah ya ce talakawa sai sun shiga aljanna da kusan nisan tsawon shekara dubu nawa kafin masu kuɗi mawadata su shiga gidan aljanna ana ta malam ana ta biki ana fantamawa aljanna ana shagali su waɗancan suna ta ana musu ƙididdiga ai akwai kamfanin ka da wuri kaza ka samu mun ji an samu riba kaza aka aka kashe shi wani hidima kai wa addinin Allah to ka hanya kashe haka za a yi ta maka wannan kididdigar har sai an kare an kalailece sannan a baka wuce in kai sa'a a baka ka wuce aljanna in kai in kai rashin sa'a kuma Allah ya kiyashe mu a ce maka to aje wuta dan taba kafin a yi maganar shiga aljanna ashe ya kamata kowannen mu ya zamto ya tanadar wa wannan tambayan amsarta sannan ba wai amsar ba kawai amsar ta zama ta daidai domin Allah zai tambaye ka kai abin tambaya ne a gaba ga Allah a ranar alkiyama yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana sana'o'i iri-iri masu kyau akwai kaza akwai kaza yau da zan ce masallacin nan mafi yawan nan duk sana'o'i mu daban-daban ne akwai mai sana'a biyar akwai mai goma akwai mai uku akwai mai biyu akwai mai ɗaya kuma kowanne hanya ce ta halaliya Allah ne ya buɗa mana don mu samu abin da za mu ci mu rayu don mu ji daɗin bauta masa to waɗannan hanyoyin da Allah ya sanya mana jama'a sai Allah ya bayyana mana abin da yake halal ne ƙarara mun san shi ba wani matsala akwai abin da yake haramun ne ƙarara mun sani ba matsala amma sai manzon Allah ya ce a cikinsu kuma a tsakanin halal da haram ɗin akwai wasu al'amura masu rikitarwa mafi yawan mutane ba su san waɗannan abubuwan ba kenan abin da ake ce maka mafi yawan mutane jahilai ne ba sa ma neman ilimi ballantana su gane ma wannan abin halal ne ko haram sannan ba a ƙoƙarin ma a nemi sani kafin a shiga kawai dai ana samu mu ma bari mu shiga Allah ya sa mu gane karatun to don haka wannan ita ce matsalar to sai manzo Allah ya gaya mana wata ƙa'ida guda ɗaya mai muhimmanci da ya ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas sai manzo Allah ya ce faman faman faman yattaqa shubuhat duk wanda ya taka tsantsan ya kare kansa ga barin aukawa abin da ke shubuha ne bai da tabbacin wannan abin halal ne tsantsa ko haram ne tsantsa ana kai komo ne manzo Allah ya ce wanda ya kiyaye irin waɗannan abubuwa faqad istabra'a li dinihi wa irbihi haƙiƙa wannan ya barranta addininsa ya tsira sannan mutuncinsa ya tsira galibin mu irin abubuwan da ake zuwa ake yi da kasuwanci online muna zuwa kawai muna yi ne ba ma san cewa me hukuncinsa a musulunci halal ne ko haram haka ne ko baka bane ba ma sanin wannan galibi yawan abubuwan da muke yawan yi online za kana cikin browsing din ka za a ce maka ga wani abu dan latsa wannan shiga can fita can shiga can sai ka kaje ka a ce in kai kaza za a ba kaza in ka sa kuɗi kaza za a ba kaza abubuwan caca ga sun suna da yawa iri iri sannan ga harkar cryptocurrency da suka zo har yanzu malamai suna da tababa akan cewa halas ce tsantsa ko ko haram ce tsantsa babu wani malami masanin Allah da zai gaya maka cewa wannan abin halal ne tsantsa babu wata matsala dan matsalolin akwai su sannan babu wanda yake maka haramun ne tsantsa saboda akwai fuskokin da an kalla za a iya cewa halal ne akwai abubuwa daban-daban da ake yi online wanda ba su da bambanci da irin abubuwan da muke a kasuwanninmu misali da yau muna akwai fulani zan buga misali game da dabbobi yanzu da mutum ya ɗauki akuyarsa ko ragonsa ya kai shi kasuwa me ke faruwa billali ya ce yayi ne ya kama sai wani ma ce shi ma yayi ne ban ji ba ya ka shi ma yayi doro akai shi ma wannan yazo yayi ne yayi doro dan haka a dabba ɗaya zaka iya samun mutane uku mutane hudu mutane biyar kowa yana jira ya ci daga abin da za a samu a cikin wannan dabbar don haka kai da kawo dabbanka an jira dubu ashirin in dillalin farko ya ƙara naira dubu biyu to sai an ƙara ma na uku dubu ɗaya sai an ƙara ma na hudu dubu ɗaya sai an ƙara ma na biyar nawa dubu ɗaya yanzu wannan bala'in kan wa zai ƙare kan me saya zai ƙare wannan abin yana daga cikin abin da ke sa yawan hauhawan farashi wannan abin ba shi da ba shi da bambanci da abin da ake cewa affiliate marketing da ake yi za ce ka zo affiliate marketing ne wani zai introduce wani idan za a bani riba in na kawo kwastoma in na kawo wani wanda shi ma ya kawo wani to za a dinga min ƙari akan abin da ake bani shi ma wancan za a mishi ƙari daka ba wai wani kuɗi daban za a dinga biyan shi ba farashin kayan ne za a dinga ɗaga farashin shi zai ƙara yawa ga wanda zai siya har sai ya siya da wannan bala'in tsadan sannan a samu a sayar da wannan kayan a wannan farashin sannan a biya kowa haƙƙin abin da za a bashi yanzu wannan yana ƙara wa al'umma sauƙi ne ko yana ƙara musu bala'i ne ashe mafi yawan abubuwan da muke yi ayyukanmu na yau da gobe akan harkan cinikayya yana daga cikin abin da ke sa rayuwa mu take ƙara tsanani rayuwa take ƙara mana tsada amma saboda idan mu ya rufe kowannen mu baya damuwa cewa wai shin wannan abin da zan yi halal ne ko haram hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dama zamani zai zo wa mutane mutum baya damuwa ta ina ya samu kuɗinsa halal ne ko haram ba maganin tantancewa kawai abin da ke da muhimmanci kawai a tara duk harkar da ake na cryptocurrency da harkar mining da harkar waye-waye idan ka je blockchain technology ka je ka bincika ya ake yin abin mafi yawan waɗanda suke yawan yin basu ma san ya technology yake ba an dake musu kawai blockchain technology ne ya yake aiki baka sani ba akwai abubuwa da yawa waɗanda sun saba wa ka'idar musulunci akai akwai cinikayya da ta saba wa addini da yawa akwai wanda kuma ta halatta a matsayinka na mutum musulmi ba zama za ka yi haka nan ba shi yasa kake ganin mafiya yawan masu yin tambaya game da cryptocurrency ma suna sanya wa malamai amsan ne a baki malam to amma kaman kaza da kaza mutum ya ta bayani ya ta shan fanya shi dai abin da yake so me a halatta masa kawai a ce mishi halal ne je ka yi kuma ko da an ce mai haram ne ce a kai ai malam wani ai ya halatta ba ka muke yi ba zaka waɗannan ababe jama'a mu sani tun kafin zuwansu musulunci ya bada ka'ida alharamu bayyin wal halalu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas kaga anan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya bayyana mana cewa mafi yawan jahilan mutane daga magarin mutane ba sa gane irin waɗannan abubuwa shin halal ne ko haram ne kuma zamani ne Allah ya kawo mu muna da ƙarancin girmama malamanmu ko bibiyar abin da suke gaya mana kawai muna so ne su dinga gaya mana abin da rabu yake so yana daga cikin abin da ke jefa mu a cikin haɗari na rantsi da Allah ko kai mining ko kada kai mining in dai za ka fito ka nema to gwargwadon arzikin da Allah ya rubuta maka za ka samu kafin barin ka duniya wallahi ka cinye shi kaf za ka bi duniyar nan annabi Muhammad ne ya fara ko mu yadda bane mun yadda ko mu yadda ba ba ita bace kaɗai hanyar nema sannan za ka duba da samari suke yi ana ina da sallah mutum ko tasbihi ba zai ba zai kama waya ta kulkuli ko ba ka bane ya tabbatar kulkuli shi bai tasbihi ba shi bai salatin annabi ba ana duba a gani wannan kaza ne wannan kaza ne kowa ba a telegram za a shiga telegram abubuwa ga suna an buɗe su iri iri kowanne ya ce mutum yayi sai ya kama shi ko shi dai ramai ne da kake imani din baka sani kake yi ba idan wani advertisement ne kake baka sani ba galibin irin abubuwan da ake kawowa na internet wanda za a ce ka dinga yi ana biyan ka na talla talla kila ma tallan aladu za ka dinga yi kila ma tallan giya ne kila ma tallan wata gaba ta jikin mutum dan ba ka ganin abin da zaka tallata galibi kawai kana dannawa ne kana turawa zuwa wasu wuraren kana ƙara promoting din barna ne a bayan ƙasa matsayin ka na musulmi dole sai ka tsaya ka yi bincike gwargwadon iyawarka cewa shin wannan abin ya tabbata halal ne ko ba halal bane haram ne ko ba haram bane dan da yawan lokaci abu kwaya ɗaya zaka yi wallahi in ya cilla ka wata jahannama sai nisan ya fi tsawon inda mafitar rana mafaɗa ta yake ashe musulmi so ake rika taka tsantsan kada ka ga wai wani ya samu kaza wani ya samu kaza ni ban samu ba a'a arzikin kowa daban ne da za a samu gonaki guda biyu girman su ɗaya flotin komai da komai a yi shuka rana ɗaya a sa taki iri ɗaya in bar ruwa ne a bar ruwa iri ɗaya wallahi ba zai taɓa yiwuwa ka ga abin da aka samu a nan shi aka samu a can ba keke da keke ba zai yiwu ba ko ba samu wani zai zo ya gyara gona fili ne kwaya ɗaya ya noma gonar ya samu buhu ɗari da tamanin wani in ya zo da ƙyar zai samu tamanin ɗin kuma ya fi wancan gyarawa ya fi wancan kashe kuɗi me yake tasiri a nan yawan arzikin ne da Allah ya rubuta wa kowa da bambanci da wancan ɗin zai ƙara dawowa kuma sai ya ƙara samun fiye da abin da ya samu a da shi kuma wancan da zai ƙara dawa karo na biyu sai ya ƙara samun ƙasa da abin da ya samu me ke aiki arzikin da Allah ya rubuta wa kowa ne da bambanci shi yasa dan wani manaja ne a gidan mai dan wani manaja ne a gidan bulu abin da ya samu ba lalai kai in ka zama manaja ka samu ba Allah ya sa mun gani ba lalai in ina noma kana noma ya zama abin da nake iya samu a ƙarshen shekara shi kake samu ba saboda me Allah ya riga ya raba arzikin kowa da irin arzikin da Allah ta'ala ya rubuta masa idan mun gane wannan zai sa mu samu zai sa mu samu natsuwar zuciya cewa zalama ba ta sa Allah ya gaggauto maka da zuwan arziki bi sannu a hankali kuma baya sa arzikin kai ki zuwa da wuri bai sa jinkirin zuwan arzikin kai dai ka tashi ka nema mabudan na hannun wane ne wane ne azurtawa Allah ne to ka bar shi ya aikin Allah ta kansa amma wallahi zalamar da muke sawa galibi shi ke sa muke aukawa cikin abubuwa na haram yanzu me tafe da aka zo aka yi da waye waye da aka yi duk sun zo sun kwashi kudaden mutane ban za a wofi yau da ka ce wa mutane su zo a gina masallatai su zo a gina makarantu na addini su zo a gyara kwalbatoci na unguwanni wallahi ba za su yi ba amma da yake wata hanya ce ana ganin za a ci banza kisa shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya kara mishi lafiya ya taɓa wata magana ya ce 'yan Najeriya suna son banza da yawa kuma wallahi gaskiya ne har wanda kake ganin baka baka tunanin zai wani abu irin wannan sai ga ya auka ga cin bashi na rabu malam duk kamfanonin nan su opene su su, su menene microfinance bank su kuda su waye zaka suna ba da basu suka mutane cin bashin mutane mutum sai ya ci bashi ya kula layi shi waɗanda ya bada layukansu kuma a cikinsu ana damun cewa an ci bashin su za su kai kotu waya mutu ya tashi kuma akwai ruwa akwai riba wannan ribar da kake ci za ka je ka biya ta gaban Allah ranar alkiyama kana ganin Allah baya ganin ka ne akwai wani wanda zai wani abin da Allah baya ganin sa babu shi wallahi don haka duk hanyar da za ka yi duk sana'ar da za ka yi je ka nemi sani game da ita kafin ka fada ba cewa muke yi kaza halal bane kaza haram bane a'a je ka ku duba wannan hadisin har ila yau annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wannan ka'idar cewa duk wanda ya kiyaye shubuhohi to zai kubutar da addinin sa a wurin wa kenan a wurin Allah sannan zai tsira da mutuncin sa a wurin suwa a wurin mutane ba za ka zo ana ta maka dariya ba juwani yana kaza juwani har da wani yake yin kaza juwani kaman bai san kaza ba duk mutuncin ka sai ya zubi a shi wani mai san banza ne ku duba wani ya sa kuɗi kaza fa an tafi da kuɗaɗen shi ko ba ku dinga ji ba har mutumin da baka san yana da wannan kuɗaɗen ba za ka ji an tafi shi da miliyan biyu kace wannan wannan ya kai mallaki miliyan biyu a ya mallake ta amma dan san banza ne kaga ya bayyana karara cewa ga ɗabi'unsa ga halayensa kaga wannan ya cutu mutane sun gane cewa bai da wayo ashe soko ne ashe sakaye ne to in kai in ka bi hanyar addini jama'a wannan zai saka samu sauki shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata hadisi yake cewa albirru husnul khuluq abin da ake ce mabiyayya ga Allah shine kyawawan ɗabi'u abin da ake cewa kuma zunubi zunubi shine duk abin da ke ma kaikayi a rai kana ka anya wannan abin halal ne anya daidai ne anya ba daidai bane to wannan abin da ke kaikayin da yake maka a zuciyarka gane wannan abin ba daidai bane dan duk wanda ya dauki ruwa zai sha baya jin cewa giya zai sha ko ko akwai babu amma da za a baka wani abu a dame shi ka rika tunanin in in kai in ka dan ya ka dan ji wani wani wani irin dan doyi doyi ko wani tsami tsami ka ce kai wanda kai ce kai ta a lafiya lafiya ta kai ina da yaje shi a gefe a dai bani ruwa kawai ni in sha ko ba a yi me yasa saboda abin bai kwanta mishi a rai ba kuma wani koda ba komai din idan ya sha in dai zuciyar shi bata gamsu ba sai ga ya fara zawo ko wani abu makamancin haka Allah ka tsare mu ashe hanyoyin halal da Allah ta'ala ya aje mana jama'a suna da yawa shi yasa hadisin Ali Hussein ibn Ali radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ne da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da kake shakka da ta baba a kai zuwa ga abin da baka da shakka da ta baba a kai kowa ya sani mutumin da ke bakin hanya ke yin facin taya me yake nema halal mutumin da ya je koyi ilimin likitanci yake kwantar da mutane ya musu allura ya saida musu da magani ya musu gyaran haƙori ya musu gyaran mahaifa ya musu operation me yake nema halal yake nema mutumin da ke faskare me yake nema halaliya yake nema babu wanda yake maka wannan faskaren haramun ne hanyoyin ba su da iyaka amma akwai waɗanda za ga akwai matsala a ciki me yasa mu musulmi za mu dinga gaggawa wani ce ka a yan tafi an ba mutanen arewa a baya ai su ba sa kaza to su waɗancan suke me suka tsinana shi ne abin da za ka duba kai ɗin akwai irin ka irin ka da suke su me suka tsinawa kansu zaka jama'a mu ji tsoron Allah mu dinga dubi zuwa ga abubuwan da Allah ta'ala ya halatta mana da waɗanda Allah ta'ala ya haramta mana don haka ka yi ƙoƙari ka ga duk abin da za ka yi duk sana'ar da za ka yi ka yi ƙoƙari ka nemi halaliya ka yi ƙoƙari ka nemi abin da Allah ta'ala ya halatta maka ka yi Allah ta'ala zai baka arziki a cikin wannan in la iya kan sana'a ka ji baka cin riba ko kamar da mawaƙi yace in ita sana'a in baka cin riba to sai ka rike ta ba serious ne ba ko kuwa in ka samu wacce tafi wannan sai ka ɗaura a kanta ka ci gaba da yi shi ne ka zauna lafiya a rayuwarka amma a ce wannan abin haram ne wannan halal ne a'a malamai sun yi tawakkufi a kai akwai kaza akwai kaza amma kai kullum ci kake ƙara kutsawa in ma wani ya magana ka dinga daga jijjin wuya wallahi tallahi wannan abin ba wanda ya sai ci mana kaza kaza ne su malamai wannan fa tsarrenin wayo ne ko ba faɗi ku je ku je abubuwan samari suke faɗi amma ana son ne a nuna maka ya kai jahili cewa manzon Allah ya sanya ƙa'ida wajen nema addinin musulunci ya sanya ƙa'ida wajen nema duk abin da za ka yi ba a so ya fita daga cikin abin da Allah ta'ala ya halatta ba a son ya shiga cikin abin da Allah ya haramta ana ma gata ne ana buɗe maka hanya ana buɗe ma ido kai makaho ne ana nuna maka hanyar da dace don ka samu arzikinka mai kyau sannan kuma ka tsira a gaban Allah hadisin abu hurairah Allah ya kara mishi yadda wanda imam muslim ya rawaito inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karban wani abu sai mai tsarki sai sai manzon Allah ya ce wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min tayy min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗen abubuwa tsarkaka sannan ku aikata aiki na ƙwarai sai Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum min tayyibat aka ce kuma ai qur'ani ya ce qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib ka ce da su mummuna baya taba daidaita da wanda yake mai kyau walau a'jabaka kasratu al-khabith ko da mummunan nan yafi wannan mai kin yawa wallahi aikin banza ne fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa abin da yake kumfa yana tafiya ne a wofi wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard amma duk abin da zai amfanar da mutane shi yana ragowa ne a ƙarƙashin ƙasa zaka jama'a mu yi kokari mu ji tsoron Allah mu yi dubi zuwa ga abubuwan nan da Allah ta'ala ya halatta mana abu na ƙarshe ya ku yan uwa ina mana wasiya da jin tsoron Allah musamman game da wannan kani ruwan sama da Allah ta'ala yi duk wata ni'ima da kaga Allah ya tsaye da ta cak to wallahi akwai dalili da haka mu yi irin abin da Allah ya umarci mutanen annabi Nuhu alaihi salam da irin abin da annabi Hudu yake wa mutanensa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaikum midrara ya ku mutane na ku nemi gafaran Allah ku tuba zuwa gare shi zai saukar muku da ruwa mamaku daga sama fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara daga hanyar tuba mu nemi tuba zuwa ga Allah mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala da haka in dai aka ce an kwana biyu nan ba samu ruwa ba ko an ƙara kwana ɗaya to lallai za ku ji sanarwa cewa za a je roƙon ruwa dan jinkirin da muke yawan yi cewa a ai mun ga hadari ai muna sa ran za a yi irin wannan abin ne halaka da al'ummomin baya mu dinnan talakawa ne mu dinnan matsiyata ne mu dinnan bamu da komai Allah shi ne mallakin komai, ya ayyuhan nasu an tumin fuƙara ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid kowanne nan matsiyaci ne, ba wani ne arziki malam. Duk arzikin kana aka zaye maka ni'imar lafiya kadai, shi ka gama yawo. In za a tara maka dukiyar duniya da abin da ke cikinta ba zai sa maka da lafiya ba. Da ka mu tuba zuwa ga Allah, mu nemi gafaran Allah, mu yawaita roƙon Allah cewa Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa kace ghaisan muri'an nafi'an ruwan sama wanda yake mai daɗi mai kyau mai amfani dan akwai ruwan azaba wani ruwan idan an yi halakar da ƙasa yake yi kashe shukoki yake yi da akwai acid rain akwai abubuwa iri-iri nau'o'in azaba da Allah ta'ala in ya so yake wa bayinsa da ka mu ƙara tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan mu maida al'amuran zuwa ga Allah ta'ala mu roki abin da ke wurin Allah Allah ta'ala zai bamu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ahyina ala khayri hal wa tawaffana ala khayri hal wa qulubna jami'an ila khayri ma'al Allahumma aghithna اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مريئا نافعا غير ضار عاجل غير آجل يا رب العالمين اللهم أسقبل لك الميتة اللهم أسقبل لك الميتة اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول